أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين والتابعين تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وربنا لا تزل قلوبنا بارز هريتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman mu na tara kuma yau muna ranar tara ga watan ramadan shekara ta 1440 da uku bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wasu daidai da ranar goma ga watan afrilu na shekara ta 2022 miladiyya za mu shiga cikin sabon babi shine kitabul jihad babi na farko a cikin kitabul jihad shine babu fadlul jihad babin da zai bayani akan falalar yin jihadi na ce jihadi ana nufin kokari wato kokari a cikin tafarkin Allah ko ta hanyar yakar kafirai da takwabi ko ta hanyar yin wa'azi da kafa hujjoji na tauhidi don kira mutane zuwa ga addinin Allah ko kuma ta hanyar ilmantar da mutane a cikin addini قال الله تعالى على مدوكين سركي يا فدا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن أن الله مع المتقين وتمنى لكن في جهاد شو هو مقاتلة الكفرة لإعزاز الدين shine ya ƙara kafirai domin ɗaukaka addinin Allah shi wannan ayar kuma ubangiji ya ya kassase muminai wato ya kwadaitar da muminai bisa ya ƙara mushrikai ko ya yi bishara gare su da samun nasara sannan Allah madaukakin sarki ya ce kutiba alaikum alqitalu huwa kurhun lakum wa sa'an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun al imam ibn kasir ya ce a cikin wannan ayar wato akwai wajabtarwa daga Allah subhanahu wataala bisa yin jihadi ga al'ummar musulmai domin su kiyaye kansu daga sharrin abokan gaba su ne kafirai imamu zuhuri ya ce yin jihadi wajibi ne akan kowanne mutum guda daga cikin al'ummar musulmi da wanda ya fita don zuwa gun yakin da wanda yake zauna a gida wanda ya zauna a gida to wannan kamar ya nemi taimako ne a taimake shi wanda kuma aka nemi ya fito kuma ya fito to wannan shi ya amsa kiran Allah Allah wani kusa sarki ya faɗa cikin wata ayar infiru kifafan wasu ƙalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wato kuma to ku yaki ko dai dai dai dai dai ko kuma a cikin kungiya kungiya ku yaki da daukaka addinin Allah ta hanyar amfani da dukiyoyinku da kuma rayukan cikin tafarkin Allah da kuma wannan ayar a cikin ta akwai umarni da yin fita domin daukaka addinin Allah da yaƙar kafirai da kuma yin umarni da ciyar da dukiya cikin wannan a cikin wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna Allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم wannan ayar malamai suka ce a cikin ta akwai alƙawari mafi girma da kuma riba mafi girma kamar da Allah ya alƙawari mu cewa Allah ya cika alƙawarinsu ga muminai ya sayi dukiyoyinsu da rayukansu ya ba su aljanna wannan bishara ce mafi girma al-imam qatada yace ubangiji ya yi cinikayya ne da su dan haka sai ubangiji subhanahu wataala ya ba su abin da yafi abin da suka bayar din sai na umar radiyallahu anhu yace inna Allah azza wa jalla baya aka wa ja'ala safqatayn lak ubangiji ya yi maka mubaya kuma ya sanya tafukan guda biyu duka naka ne al-imam hasan al-basri ce ku tafi zuwa ga yin mubaya ko kuma zuwa ga yin ciniki mai riba ku yi ciniki da Allah wannan riba ce da kowane irin mumini zai iya samu a cikin wasu ayoyin kuma Allah madaukakin sarki ce la yasawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulul darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim waɗanda suka tashi waɗanda suka zauna a gida daga cikin muminai ba ma abota larura ba ba za su yi daidai da waɗanda suka mutu suka yi jihadi cikin ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyinsu da rayukansu ba faddala Allahu mujahidin nabi amwari ma muslimu alal qaid na daraja Allah ya fita darajar waɗanda suka fita suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu darajar su ta fita waɗanda suka zauna a gida ba su mutu sun je sun yaƙi ba amma wa kullum wa'adallahu husna sai dai dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin samun aljanna waddala Allah al-mujahidin al-qaidin ajran azima idan Allah ya fifita mujahidai da samun lada mai girma akan masu zaman gida darajatin minhu maghfiratun wa rahma darajoji ne daga gare shi shi Allah da kuma maghfira wato gafara da rahama wa kana Allahu ghafurur rahim ubangiji ya tabbata shi bai gafara ne mai jinkai a cikin wannan ayar akwai fadar falalar jihadi da kuma kudaitar da mutane akan wannan kuma lalle muminai waɗanda suka zauna a gida ba su yi jihadi ba ba tare da wani uzuri ba to a kira waye na ba su ka muminai ba imanin su bai cika ba amma da su da muminai waɗanda suka tashi suka yi jihadi to ba za su yi bidi ba sai dai banda ma abota larura domin su ma abota larura suna yin daidai da mujahidai saboda niyyar su takan kai su Allah wadda sarki ya faɗa cikin wata ayar يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا كوما سو إيماني شن بنا نوصد كوبا بنا نونا مكوبا بنا نوصد كوبا سا وتا wata cinikayya ba wacce za ta tseratar da ku daga azaban na mai raɗaɗi tuminu na billahi wa rasulihi shine ku ba da gaskiya da Allah da manzansa wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kuma ku yi jihadi a cikin ɗaukar kalmar Allah da dukiyoyinku da rayukanku zalikum wancananka shi khairul lakum shi fa alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna sani yaghfir lakum dhunubakum in kun yi haka Allah zai gafarta muku dhunubanku wa yadkhulukum jannati ubangiji zai shigar da ku wasu aljannatai da jirimin tata nan har wanda ƙoramu su gudana ta ƙarƙashin ta masakin ɗayyibatan da kuma wuraren zama masu tsarki fi jannati adin a cikin aljannatai na dawwama zalikal fawzul azim wannan shine rabo gaggwa rabo mai girma وأخرى تهبونها نصر من الله وفتح قريب بشر المؤمنين أي بشر يا محمد كي بشارة غواسين جهادي تعالى سامع الجنة على هرا da kuma samun buɗi da cin nasara a nan duniya da kuma samun tsira daga azabar Allah ayoyi a cikin wannan babin suna nan da yawa kuma mashhurai ne ayoyi akwai ayoyin da suka zo a cikin maganar wajen cin fita don yin jihadi wasu ayoyin kuma suna magana ne akan falalar jihadi suna nan da yawa a cikin alkur'ani amma hadisan da suka yi magana cikin falalar jihadi su ma dai suna da yawa amma sai dai ga wasu kaɗan daga ciki hadisi na farko a cikin wannan babin shi ne hadisi na 285 a cikin littafin ana bi horaira ta radiyallahu anhu qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal qala imanun billahi wa rasulih ila summa madha qala al jihadu fi sabilillah ila summa madha qala hajjun mabrurun متفق عليه فيه أن الجهاد أفضل من نافلة الحج wannan hadisin an karɓo shi hanyar sirna Abu Hurairah idan Allah ta bar gari shi ce Su'ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wannan aiki ne wanne ne daga cikin ayyuka ya fi falala qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imanun billahi wa rasuli ba da gaskiya da Allah da manzonsa ila suma ma za sanin sai aka ce mishi sai me kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-jihadu fi sabilillah yin jihadi a cikin daukar kalmar Allah sai aka sake tambaye shi kuma da maza sanan sai kuma me yace hajjun mabrurun aikin haji kubutacce wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito shi kuma hadisi yana karanta da mu cewa falalar da ke cikin jihadi ta fifici falalar aikin haji wanda ba na farilla ba وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وانا حديث أنكر أسعاني سيدنا عبد الله بن مسعود إذن الله تبارك بريش يتشي qultu ya rasulullah na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala wannan Allah wannan aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha shine yin sallah akan lokacinta qultu suma ai sai nace to sai mai kuma wannan abu ne ke biye da ita wajen falala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce birrul walidai wato yin biyayya ga mahaifa da kuma kyautata musu da girmama su wato sun ma'ai sai na ce sai kuma mi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce min aljihadu fi sabilillah yin jihadi a cikin tafarkin Allah wato wannan duka yana nuna mana muhimmancin da yin jihadi kaga a san jihadi ya zo shine na biyu anan kuma jihadi ya zo shine na uku al-imam at-tabari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ambaci waɗannan abubuwan ne guda uku ya kebance su da ambato domin dukkanin su wato safarki ne ko kuma ginshiƙai ne ginshiƙai ne manya a bisa sauran abin da masu ba na daga ayyukan biyayya wa nabi zarrin radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah ayyul amali afdal qala al-iman billahi wal jihad fi sabilihi muttafaqun alayh wannan hadisin an karɓo shi da sirrin Abu Zarrin Al-Ghifari radiyallahu anhu sirrin Abu Zarrin Al-Ghifari ainihin sunan shi Jundub bin Junadata Jundub bin Junada shine ainihin sunan shi kuma shi mutum ne daga kabilar Banu Ghifar shi ba mutumin cikin garin Makka bane ya ji labarin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai ya zo ya musulunta shi shi kadai shigo garin Makka ya zo musulunta da ya zo saboda ya san halin da garin yake ciki da halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki tsakanin da mutanen garin to bai tambayi kowa ba sai ya zauna kawai a garin yana kallo yana bibbi yana zazzagayawa to sai suka hadu da Sayyidina Ali a kusa da ɗakin Kaaba Sayyidina Ali sai ya ce mishi bawan Allah na ga kamar kai bako ne ko za mu je mu sauke ka a gidanmu yace eh kwarai kuwa Sayyidina Ali yace sai suka tafi tare haka sai da aka yi kwana uku kullum an gari ya waye sai su rabu dan dare yayi sai sace ganin shi sai to ko za ka zo mu ji sai da suka kwana uku dai karshe ranan dai sai shi sai na le yake tambaye shi ce bayan Allah me ya kawo ka garin ne me kake nema sai shi to yaro zan gaya maka amma shin zaka kiyaye min sirri na yace kwarai ko zan kiyaye yace an ce akwai wani annabi da ya bayyana a garin nan zama na zo ne wajen shi na zo in ji abu zarar alkifari sai na da ya ce aiko ka yi tambaya a gun ɗan gida domin wanda kake faɗa ɗin ɗan baffa na ne wana ne asali ma a gidan shi nake da zama yace to yanzu ina zan same shi yace to in kana son haɗuwa da shi goben Allah ya kai mu sai mu je in kai ka wajen shi a lokacin nan duka duka waɗanda suka musulunta ba su kai mutum goma ba suka fito idan sai na ya yi gaba sai ya ƙure ƙarshen lungun sannan sai abu zarri ne biyo shi a baya saboda baya so ma a gansu tare saboda tsoron abin da za a iya yi wa shi kansa abu zarri din ta yi su kashe shi ko su rabe shi da duka ko su yi wani abin da ya cutarwa su kafirin gari da haka dai har abu zarri ne samu ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta da ya musulunta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to yanzu ka koma cikin kabilar ku cikin mutanen ku har sai kaji addini ya bayyana yayi karfi sannan ka dawo abu zarin algifari bai tafi ba sai ya jira ya zauna ya ce sai ya karanci alkur'ani kuma ya koyi alkur'ani to ya bayan ya koyi alkur'ani lokacin da sura nan ta sauka ar-rahmanu allama alkur'an sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to waye ko zai je karanta wa kafirai wannan surar su ji ta abu abu zarin sai ya ce ni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tsorace maka sharrin mutanen garin nan abu zarin duk da aka sai da ya je ɗakin kaba cikin kusa da masallacin kaba manya-manyan kafirin nan suna zazzaune sai ya fara karanta ar-rahmanu alamul qur'an an suna ji yana karatun al-qur'ani suka suka rufe shi da duka dukan shi suke dukan shi suke da ƙyar al-abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shi daga hannunsu sai da ya ga musu ce kun san wannan yana daga cikin banul gifar kuma ta rigagen su wanda ta wuraren garin su kuke wucewa za ku je kasuwanci in za ku je fatauci idan ku kashe musu mutum a nan a cikin harami kusan har abada ba za su yafe muku sai da suka ji haka sannan suka kyale shi abu zarrin ya koma aka kai shi gida wajen annabi sallallahu alaihi wasallam jina-jina da ya je jinya ya dan warke washe gari ma kawai sai ya sake tashi ya ce ai yamma sai ya koma ya je ya gaya musu ya je koma ya sake karanta alqur'ani di a kusa da ɗakin ka'aba suka sake rufe shi da duka nan ma dai da ƙyar al'abbas sai karbe shi sai da aka aka aka sau biyu ko sau uku sannan abu zarrin ya haƙura abu zarrin algifari bai rabu da bai rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake to suna tare kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi lambar yabo ta girmamawa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kan ci ƙasa bata dauki sama bata inuwanci mutumin da ya kai Abu Zarrin al-Ghifari gaskiyar zance ba shi yafi kowa gaskiyar zance haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yakan ci madalla da Abu Zarri ya zo ya musulunta shi shi kadai kuma shi shi kadai zai mutu haka nan shi shi kadai za a tashe shi a ran alkiyama hakan ko ya faru da ya zo musulun da shi kadai ta ƙarshen rayuwarsa ma daji ya koma can ƙauye je duka haka yake zaune a nan ƙarshe dai a nan ya rasu kuma ana aka binne shi shi kadai mutum ne wanda yake da tsananin gudun duniya ana ce masa har ana ce mishi aduwu sarwati wato maƙiyin dukiya shi inda ka ba shi dukiya komai yawanta ba zai yadda inda safe ne ba zai da rana ta faɗi ya zama da sauran irin wannan dukiyar ba idan da daddare ne ba zai yadda gari ya waye a ce da sauran irin wannan dukiyar ba duk yawanta sai ya rabar da ita wata rana sai na Umar radiyallahu anhu shi sai ban ce barin gwada shi sai ya tura shi wani gari ya zama gwamna to kwana da kwanaki wata da watanni ba labari Abu Zarrin bai dawo ba shi kuma sai na Umar saboda shi ma tasa gudun duniyar in ya ga ya naɗa ka gwamna a wata ƙasar ya ga kwana da kwanaki ko shekara da shekaru baka dawo ba to a zaton shi kawai kamar ko ka je ne kana ta tara dukiya can sai ya aika mishi da wasiƙa ya ce idan wasiƙan nan ta same ka idan wasiƙan nan ta same ka ka taho da kai da duk abin da ka mallaka ka taho garin Madina can sai ga Abu Zarrin Al-Ghifari da kafa da kafa ya shigo cikin garin Madina daga shi sai shimfiɗar shi ta kwanciya sai akushin shi na yin alola da shi kuma yake cin abinci sai yar goran ruwa haka ya shigo garin madina sai na umar radiyallahu anhu da ya ganshi sai ya ce mishi ina dukiyar ta kai ce ai amirul mu'minin iya abin da na mallaka kenan a duniya shi iya wannan ka mallaka ya ce kwarai ko iya abin da na mallaka kenan a ji shi yanda ka koma ka koma ka koma ka jira ni ka je ka je inda kake unguwarka ka jira ni sai na umaru sai ya haɗa wani mutum ya samu ya kira wani mutum sai ya ba shi dinari dubu kamar a yanzu ne a ce kamar naira miliyon ɗari kenan sai ya bayar ce ga shi in ka je ka ba shi amma ka zauna a wajen su tsawon kwana uku ka ce mashi kai bako ne ka zauna ku riƙa kwana tare kuna wuni tare idan ka ga alamar yana cikin wani abu na jin daɗi ko wani abu na duniya to kar ka ba shi kuɗin ka dawo min da kuɗi na idan kuma ka ga alamar yana cikin kunci to ka bashi wannan kudin ka ce gashi ya taimaki kansa da shi mutumin nan ya zo ya zauna kullum faro-faro suke sha dan wani gari ne haka garin alkama abu zarin zai dauko haka ko na kiya ce ko alkama ce haka ya dan jika musu ruwa su kurbe da shi da shi shine abincin rana a shine abincin safe ko da daddare ma wannan inda za su sha sai da aka yi kwana uku iya abin da suke ci kenan ya duba ya duba ya ga ko zai ko zai ga ya dora wani abu a wuta ko wani abu kwarai wata biga yayi wani girki ko wani abu iya abincin kenan daga wannan sai dan dabino haka kwaya biyu ko uku in ya samu sai dan ci a kwana ta na uku sai Abu Zar ne ya ce bawan Allah haƙƙin bakunta dai kwana uku ne yau kuma an yi kwana uku idan kana ganin zaka dan matsa daga nan to domin iya abin da na ɗan tanada na guziri na na wannan watan gaba ɗaya duka cin mun cinye shi ni da kai mutum ya ce to ni ba bako ba ne yanzu ka ka ji amirin mumini ne da ya turo ni in kawo maka wannan kuɗin ga shi nan dinari dubu ne ya to ni ya ce ka kawo ya ce ya ce to shi kenan je ka ka ce mishi na karɓa na gode bayan mutumin ya tafi ya je ga amirul muminina ya ce ka koma ka ce mishi tunda dai ya karba daga ce mishi gashi har ya karba ka koma ka ce mishi mantawa kai ba shi aka ce a kawo ba sai ya koma ku je ga mishi ce a to inda haka ne abu ne mai sauki wannan a ce biyo na a baya ya zai gidan wayannan marayun ya je ya sallama ya ce kudin nan da na kawo muku jiya ni ma kawo mun akai ashe wai ba ni akai ce a kawo ba ku yi hakuri ku dawo da shi sai je nan kofar gidan wannan bazawara mai ta kaba wacce mijinta ya mutu a gun jihadi ya ce to wace ashe kudin nan da na kawo miki jiya dama kawo mun akai ashe wai ba ni aka ce a kawo ba dan aikin ne dan aikin ne yayi shirme ki dawo da shi da haka da haka sai da ya hado wannan dinare dubu din ya to gashi akai sai na umuru da akai sai na umuru sai ya fashe da kuka sai ya fashe da kuka saboda tausayin Abu Zarr al-Ghifari yace ka mayar mishi da kudin ka ce mishi gwada shi nake shi ne aka kai mishi to daga nan kuwa da sai na umar ya sake naɗa shi gwamna ya ce a ya ce ai har abada ba zan sake yin mulki ba har har in bar duniya ba zan sake karɓar wani mulki mulki ba lokacin da zai rasu ma sai da ya bar wasiya ya ce idan ya rasu duk wanda ya taɓa yin ko da ko ma sun mutum ya taɓa yi ba wai mulki ba ko mai unguwa ko sarki ko da mukami kowane iri ne inda mutum ya taɓa riƙe wani mukami to kar ya yadda ya wanke shi kada kuma a yadda a yi amfani da lakafani na wani mutum wanda ya taɓa riƙe wani mukami ta hakan kuwa aka yi abu zarar algifari shi bai gama duniyar mabarantana har ya sota ya bofanta duniya sosai matuƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaban shi sosai akan wannan Abu Zarr al-Ghifari sahabi ne mai ilimi sosai yace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayyul amal afdal wani aiki ne yafi falala yafi lada qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi al-iman billah ba da gaskiya da Allah wal jihad fi sabilihi da kuma yin jihadi a cikin tafarkin sa mutafaqun alaihi hadisi da aka kansa a cikin hadisin akwai maganar farar jihadi da ma jihadi dan uwan imani ne da Allah kamar yadda ya faru a nan za ga imani da Allah kuma ga jihadi an haɗa soji guda to haka abin yi babu mai yin jihadi sai wanda ya ba da gaskiya da Allah da ranar lahira wani anasin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lagadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairu min ad-dunya wa ma fiha wannan hadisi an karɓo shi daga babban hadimin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai na Anas dan Malik idar Allah tabi da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lagad watun fi sabilillahi aw rawhatu yace wallahi yin sammako dan yin jihadi cikin daukar kalmar Allah ko kuma yin yammaci a cikin tafarkin Allah khairu min ad-dunya wa ma fiha to shi yafi alkhairi fiye da duniya da dukkan abin da ke cikin ta mutafaqun alayhi hadisi ne da ka hada kansa al-gadwatu ana nufin tafiya a farkon wuni warrauhatu shi kuma ana nufin tafiya a ƙarshen wuni mutum ya fita don yin jihadi ko da yamma ne ko da safe to wannan ladan da zai samu ya fi duriya da dukkan abin da ke cikinta wannan jihadin kamar da na faɗa ya haɗa jihadi da takwabi irin wanda sahabai rizwanullahi alim suka yi da kuma jihadi na yaɗa kalmar Allah kamar da yanzu muke yi wa'azi ne tunasarwa ne da dai karantarwa da sauransu وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي الناس افضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره متفق عليه وانا حديث اكر اوشنا سيدنا مالك بن سنان شيني abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu yace a tara julul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace ayyun nas afdal ya ma'aikin Allah wane ne mafi bici a cikin dukan mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi mu'minun yujahidu bi nafsihi wa mali mu'mini wanda yake yin jihadi da dukiyarsa da ransa fi sabilillah cikin ɗaukaka kalmar Allah ƙara sai mutumin ya ce sun maman sannan sai kuma wa ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi mu'minun fi sha'abin min shi'ab mu'mini a cikin lungu daga cikin lunguna ya abudullaha yana bautawa Allah wa yad'u an-nasa min sharrihi kuma yana kiyaye mutane daga sharrinsa wato ya zamto baya cutar da mutane yana zaune kawai shi shi kadai yana ibadarsa baya cutar da mutane kuma bai zauna inda mutane za su dame shi ba mutafakun alaihi hadisi ne da aka kawo kansa shi wannan hadisi akwai fadar falalar mumini mai jihadi shi ɗaukar kalmar Allah da kuma falalar uzla wato keɓanta daga mutane idan mutum yana tsoron faruwa fatina عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباء يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سود أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه وانا حديث عن كرؤ سعيد سيدنا سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه يجي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce riba yawmin fi sabilillah tsare kan iyakar musulmai dan gadin kada arna su kawo musu hari dide da wuni guda mutun yayi dan daukar kalmar Allah to khairu min ad-dunya wa ma alaiha shi fa alkhairi fiye da bashi duniya da abin da ke cikin ta wa mawdu'u sawdi ahadikum min al-jannati gurin ajiye bulalar ɗayan ku a gidan aljanna khairu min ad-dunya wa ma alaiha shi fa alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin ta warrawatu yaruha al-abdu fi sabilillah yammaci da bawa ya fita a cikin tafarkin Allah awal gadwat ko kuma sammako khairu min ad-dunya wa ma alaiha shi fa alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin ta mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado kansa a cikin wannan hadisi akwai fadar fadar yin ribadi shi ma wani fanni ne na jihadi shine mulazamatul makani alladhi bainal muslimin wal kuffar li harasatil mu'minin shine lazamtuwa akan wani waje na kan iyaka wanda ke tsakanin kasar mu'minai da kasar kafirai domin gadin al'ummar musulmai wa an salmana radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ribatu yawmin wa laylatin khairun min min siyami shahrin wa qiyami wa in mata fihi ujriya alayhi amaluhu الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وانا حديث عن كرؤوس تهجر سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه شكما سيدنا سلمان أنا ينشي متم فارسني wato daular farisa masu bautar wuta wadda yanzu ake cewa wajen iran a wancan zamanin bautar wuta suke yi sai kasance a garin nasu akwai masu mabiya addinin nasara salmanul farisi sai ya samu wayannan mutane yana tambaye su game da addinin nasu da sai ji yanayin addinin su ya fi alkhairi ya fi shirya fiye da abin da suke yi na bautar wuta to shikenan sai ya gaya musu ya ce duk lokacin da kuka samu labari wasu irin mabiya addinin ku za su tafi zuwa wani gari to ku zo ku yi min magana zan bi su mu tafi to shikenan kuwa ana nan ana nan sai mahaifin shi ya lura da cewa sarmanu ya daina bautar wuta shi kenan sai ya sa aka kama shi aka ɗaɗɗaure shi da igiya aka ɗaɗɗaure shi an ɗaure shi a gida to ana nan kuwa wayancan mabiya addinin nasara yayin da suka sami labarin wasu daga cikinsu za su tafi ƙasar sham sai suka suka gaya mishi salman farisi ya san yadda ya kunkunce kansa ya gudu ya bi su suka tafi ƙasar sham yasa suka kai shi gun babban fada na kasar sham din wato babban priest haka christian priest ya zauna a wajen shi yana yi mashi hidima tsawon shekaru har dai wannan mutumin ajalinsa ya yi da ya zo kafin ya rasu sai salman al-farisi tambaye shi ce ina so ka nusar da ni zuwa ga wani wanda yake kan addini na gaskiya kamar yadda kai ba kake kai mutumin ne ya ce to yanzu sai dai ka tafi gari kaza wajen wani shi ma yana kan irin abin da muke kai na gaskiya to irin haka da irin haka shi ma wannan din Salman al-Farisi je zauna da shi tsawon shekaru har ajalin sa yayi Salman al-Farisi ya tambaye shi ya nusar da shi zuwa ga wani irin sa ya kuma nuna mishi wani din da haka da haka Salman al-Farisi sai da zauna gun malaman Kirista akalla guda hudu ko biyar ko shida haka sannan daga ƙarshe na ƙarshen cikin su shine ya ce mishi to a yanzu dai babu sauran wani wanda ke kan gaskiya akan wannan addinin namu na nasara sai dai kayi sa'a annabin ƙarshen zamani ya bayyana yanzu haka an haife shi har ma yana dab da zai yi hijira domin lokacin hijirarsa ya kusa kuma zai yi hijira ne zuwa ga wani gari mai yawan dabilai ana cewa garin yasriba ya ce to idan zan je mai yasriba yanzu don jin in haɗu da shi ya ce to idan na gan shi da yaya zan gane shi ɗin shi ne ya ce to yana da alamomi guda uku wanda an faɗi su a cikin attaura yana cin kyauta alama ta farko kenan amma baya karɓar sadaka baya cin sadaka alama ta biyu kenan alama ta uku kuma akwai hatimin annabta a bayan shi za a gan shi a tsakanin kafaɗinsa salman farisi yana nan ya ci gaba da zama a nan ƙasar sham har sai da ya tara dukiya da yawa yana da shanu sun fi ɗari yana da raƙuma sun fi ɗari yana da awaki da tumaki ɗaruruwa nan sai ya haɗu da wasu mutane larabawa idan biye su ku larabawan ina ne suka ce su larabawan wani jan yasriba ne yasriba suka ce eh yace to kun yadda in ba ku dukkan abin da na mallaka ku kai ni garin yasriba suka ce eh sun yadda ya kawo dukkan abin da ya mallaka shanunsa da tumakinsa da awakinsa da raƙuman dubin nan nan gaba ɗaya ya bayar saboda kawai su sadar da shi da garin da zai haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan wayannan mutane suka tafi tare da shi idan suka zo dab da garin Madina sun fara hangen gidajen garin Madina kawai suka tobe man riga suka daure shi suka ce ai bawa ne suka ƙarasa garin Madina suka sai da shi suka ce ai bawa ne Salman al-Farisi to baya jin larabci sai yaran garinsu da dai sauransu shikenan kawai sai yi shiru sai sai da shi a matsayin bawa din yana nan yana bauta a gidan wani bai yahudi da ya sayi shi nan ya hau kan icen dabino yana yankan dabino ga wannan ubangidan nasa kawai sai ya ji ubangidan nasa ya yi bako suna taɗi a tsakaninsu shi bakon yana cewa wai ka ji larabawan garin nan wai wani mutum ne ya zo ya ce musu shi annabi ne sun kewaye shi suna ta sauraron shi salman al-farisi yana daga sama ba da shi ake zancen ba amma kawai jin an ambaci annabi sai ya rikice kamar zai faɗo daga kan bishiyar sai ya sauko da sauri ya ce annabi ka ce annabi a ina yake a ina zan same shi wannan bai yahudan yana cire hannu sai ya kwabɗa marmari ya ce kana bawa ina kai ina zancen wani annabi sarwanin farisi bayan ya ƙarasa yankan dabi nan sai wannan ubangidan nashi ya ɗan bashi ɗan wani ɗan kaɗan ya ce ga wannan ya je ci Salman al-Farisi sai je ya aje dabinan nan yaje ya nemi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da daidai lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a Uba bai karaso cikin garin Madina ba Uba wani wani kauye ne wanda ke dab da garin Madina sai je ya same shi a can yana zuwa sai ya ce naga ko baki ne yanzu ka shigo gari yace ga ga ga sadaka sai ya mika mishi dabinan sai ya tsaya ya zuba ido sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci ba in sabai ne sun karɓa suke ta ci ya ce to na ga ɗaya sai ya bari sai ya washe gari ko kuma wata ranar daban ya sake samuwa wani dabina sai ya dawo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'a sai ya ce ga kyauta ya miƙa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓa ya fara ci sannan sabai suka sa hannu ya ce to na ga alama ta biyu ana nan ana nan alama ta uku ne za ta yi mishi wataƙila wahalar gari saboda an ce mishi hatimin annabta ne to ana nan ana nan shi dai wannan abun bai taba gaya wa kowa ba halin da yake ciki rannan an yi wata janaza maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen janazar sai Salman al-Farisi ya zo yake bi ta bayan shi yana zazzagayawa ta bayan shi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan dama yana sanye ne da mayafi sai ya juyo ya ce mishi Salman ko kana so ka ga alama ta uku ne sai ya yi mishi bayansa kawai sai ga hatimin annabtar salman al-farisi yana ganin hatimin annabtar sai ya runguma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kuka yana ta kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rarrashin shi nan take sai ya karbi sai ya karbi musulunci daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi katib wato kaje gun ubangidanka ka ce ya daura maka fansa ubangidan nashi ya daura mishi fansa akan zai ba shi ukiyar zinare ko ukiya goma ne ko ukiya nawa ya ce na zinare sannan kuma ya ce ya dasa mishi dabinai sai sanda dabinan nan suka fara yin ya'ya sannan zai ya'yanta shi kaga dabino ko yakan kai shekara goma kafin ya fara ya'ya Salman al-Farisi da ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani wani wani zinari wanda bai fi girman kwai ba yace gashi nan ka je zamanin farisi yace ina mamaki adadin abin da aka gaya min adadi ne mai yawa kuma gashi dan wannan abin nan dan wannan zinari dan kankani yaushe zai kai yace ka je dai a gwada da aka je aka dora shi akan mizani sai aka ya kai wannan adadin har ma ya wuce shikenan an gama da bangaren zinari sai bangaren dabinai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai duk wanda yake da kanana kananan dabinai a kawo sarmanu aka san samu mishi dabinai sai da aka samu guda 100 din nan cif kananan dabinai daidai da shi yace ka cika ga ba yahudan ya nuna inda za a ta samar sannan sai ka zo ka gaya mu da ya nuna inda za a da samar a salman farisi zai gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji shi da hannayensa masu albarka sai da ya dasa gindin dabino guda 98 98 din nan kafin shekara ta zagayo gaba ɗaya sai da suka yi yaya dukkaninsu a shekarar duk sai da suka yi yaya gindi biyu ne kaɗai sai na umaru ya dasa su ne ba su yi yaya ba su ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saki tuƙi sai sake dasawa su ma sai suka yi aya so da aka Salman al-Farisi daga nan sai ya sami yanci da ya sami yanci sai sahabbai suke jayayya tsakankanin su mutanen Makka suka ce Salman yana cikin mutum da shi ma ba dan garin nan bane zuwa yayi yace Salmanu minna al-muhajirun su kuma mutanen Madina suka ce a'a ba dan cikin ku bane dan cikin mu ne saboda an anan kuka zo ka same shi dan jayayya ta yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Salmanu minna ahlul bait Salmanu yana cikin mu ahlul bait to kaga shi ba ma balarabi bane wani jinsin ne daban amma soyayya da shauki da kuma biyayya da karfin imani ya kai shi ya shiga cikin darajar ahlul bait radiyallahu anhu to wannan Salman al-Farisi yana da darajoji da yawa ya daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam su bishara samun aljanna wasu daga cikin sahabbai ko kuma malaman tarihi sun ce hakika Salman farisi ya shekara ta kai wajen 300 a duniya ta an yi sabani game da shekarun sa amma mafi kusanci da shine wanda suka ce shekara 160 yayi a duniya daga gare shi aka rawaito wannan hadisi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa ribadu yawmin wa lailatin khairun min siyami shahrin wa qiyami yin ribadi wato gadin iyakar musulmai na wuni ɗaya da dare ɗaya ya fi alkhairi fiye da azumin wata guda da tsayawar dare na tsawon wata guda wa in ma tafi idan mutum ya mutu a wajen wannan ribadi din ujriya alaihi amalu za a bashi ladan aikinsa allazi kana ya amalu wanda ya kasance yana aikatawa ujriya alaihi rizqu kuma za a gudanar masa da arzikinsa wa aminal fitan kuma ubangiji zai amintar da shi da minal fattan daga masu fitina fattan wato dujjal kenan rawahu muslim muslim ne rawaito hadisi wato za a gudanar mashi da arzikin shi shine arzikin shi na gidan aljanna kamar yadda ake azurta shahidai na ganin anan zamu tsaya saboda yanayin kurewar lokaci da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗi shi didi wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah karɓi dukkan ibadunmu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah ka albarkaci rayuwar ƴaƴanmu da almajiranmu da masoyanmu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya dukkan bukatunmu ka yayi dukkan damuwoyinmu da damuwar al'umma musulmi baki daya masu neman addu'a wurinmu Allah ka san su ka san bukatunsu Allah ka biya musu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyaye mu daga sharrin dare da rana Allah ka kiyaye mu daga dukkan fatuntunu na rayuwa da na mutuwa da fatuntunun kabari Allah ka kiyaye mu daga fatunar musibar dajjal Allah ka kiyaye mu daga babbar fatuna ta tashin alkiyama Allah ka kiyaye mu daga shan musamman cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik